وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين شي قبل كراتون دميكي تشكونا للتاهي من البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تم منشي يومنا هدو قوة سفر hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha daya ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da daya sati da ya gabata mun tsaya a kan magana ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullah inda yake cewa wa akthar man yaqulaha la ya'rifu al-ikhlas wa akthar man yaqulaha inma yaqulaha taqlidan aw 'adatan wa lam yukhalit al-iman bashashata qalbihi ina ganin mukatsa inda yake cewa mafi yawancin wanda suke faɗin wannan kalma ta ikhlas kalmatu tauhid la ilaha illallah mafi yawancin wanda suke faɗi ba san ba la ya ha aktar man ya ha la ya arifin ikhlas mafi yawancin wanda suke faɗin wannan kalma san menene ikhlasi ba wa aktar man ya ha innama ya ha taklidan kuma mafi yawancin wanda yake faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah na faɗinta ne a kwaikwayo a wa'adatan ko kuma a al'adance ba tare da tunanin abin da ta kumsa ba abin da ta bibiya na aiki walam yi khalitul iman ba shashe ta kalbi sannan imani bai shiga ba cikin zuciya shi bai kutsa ba ya cuɗanyu da cikin zuciya shi وغالب من يقتن عند الموت وفي القبور kuma mafi yawancin wanda ake jarraba su a fitinance su a wajen mutuwa a lokacin da za su mutu ko kuma a cikin kabari amsalu haula to kwatamcin wa'annan mutane ne wanda suna faɗin la ilaha illallah san ma'anarta ba ba su yi aiki da abin da ta kunsa ba kala innama huwa taqlidun bar kawai abun kwaikwayo ne waqtida'un da bi bi amsalihim da makamantarsu wa hum min aqrabin nas sun yi mutane kusan min qaulin lahi ta'ala da faɗa Allah madaukaki da yace inna wajadna aba'ana ala ummatin inna ala atharihim muqtadun za su yi ka cewa mu fa mun samu uwayenmu da kakanninmu a bisa addini umma ana nihin addini milla wa ina ala atharihim muqtadun mu kuma fa a gurabansu ne a aikin da suka aikata shi ne muke bi inda suka taka nan muke takawa wa hina idin fala munafat bainal ahadith dan aka yi haka sai zamanto babu cin karo tsakanin wa'annan hadisai da mala ya ambata قال فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام domin mutum duk lokacin da ya faɗi wannan kalma ta ikhlasi kalmatu la ilaha illallah yayi ta da ya tsantsantar da bautar shi ga Allah madaukaki wa yaƙinin kuma iya da yaƙini da wannan abin da kalma ta kumsa da aiki da ita tam cikakken yaƙini lam yakun fi hadhihi alhal musirran ala dhanbin aslan to to ba zai kasance ba a wannan hal wanda zai nace a bisa wani zunubi tun asali fa inna kamala ikhlasihi domin kamalan nan ta ikhlasin shi wa yaqinihi da yaqinin shi yujibu an yakuna Allah ahabba ilayhi min kulli shay wannan zai wajabtawa ya wajabta mushi Allah ya kasance shine mafi soyuwa gare shi da komi shi kuma a ka'ida wanda ake so ba a saba mushi ba a saba umarnin shi wala tatruku lahu dhanban illa muhiya anhu batta bara mushi wani zunubi face sai an shahe mushi wannan zunubi kama yamhu laylun nahar kamar yadda dare yake shahe yini da zaran dare ya zo shi kenan yini ya ɓace to haka wannan kalma ta ikhlasi idan mutum ya faɗe ta da ikhlasi da yaƙini to za ta kankare mai zunubai kamar yadda dare yake tahiyar da hasken rana ko yini فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر idan mutum ya faɗi wannan kalma a bisa fuska ta cikakken fuska kamal ta wadda ta kai mutuka ga kamala almani mina shirkil akbar wanda zai hana shirka babba wal asgar da shirka karama fa hada ghairu musir ala dhanbin aslam wannan bayya kasancewa wanda ya doge ya nace a bisa wani zunubi a tun asali wa yi gufaru lahu wa yi huramu alanna wannan shi ne za a gafartawa kuma a haramta wuta a kai shi wa yin kalaha ala waje khalsin bihi mina shirkin akbar idan ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah wanda ya tsabtata daga shirka babba dunal asgar ta ne bai barba shirka karama kamar su abin da ya shahiriya da yi dan a gani ko dan a ji duka wannan karamar shirka ne shirkar asgar walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu zalika kuma bai zo ba bayan wannan kalma da ya faɗi bai zo ba da abin da zai warware ta fa hadhihi hasanatu la yuqawimuha shay'un min as-sayyi'at wannan lada ne kyakkyawan abu ne wanda munanan abubuwa ba sa gwagwarmaya da ita fa yurajjihu biha mizanal hasanat sai a rinjayar da wannan kalma ma'aunin shi na mine na kyawawan ayyuka wannan shirka karama sai zamanto ma'aunin kyawawan ayyuka sun rinjayi wannan zunubai da ya dauka kama fi hadithi bitaka kama yadda ya zo a cikin hadisi bitaka wa ya hurmu alan nar ana haramta shi a kan wuta walakin tun kasu darajatu sai dai matsayin shi da darajar shi ana rage mishi filjanna bi kadari zunubihi gwalgwadon zunubi sali inda zai shiga inda bai yi ba wannan zunubi zai shiga firdausul a'la sai zamanto a'a kuma bayan firdausul a'la dalilin zunubin wannan da ya aikata wa hada bi khilafi man rajjahat sayi'atuhu bi hasanati wannan kuma sabanin wanda munana ayyukan suka rinjayi kyawawan ayyukan su na lada wa mata musirran ala zalika kuma ya mutu akan wannan bai tuba ba fa innahu yastawjibu an-nara to wannan ya zaman to tilas ya shiga cikin wuta wa in qala la ilaha illallah ko da dai ya ce la ilaha illallah babu abin ya bauta da gaskiya sai Allah wa khalusa biha min ash-shirk al-akbar kuma ya tsantsanta daga daga shirka mai girma lakinnahu lam yamutu ala zalika sai dai bai mutu ba a kan wannan bal ata ba a daha bi sayi'ad sai dai ya zo da munanan ayyuka bayan wannan kalma da ya faɗi rajjahat ala hasanati tauhidi wadda ta rinjaye ladan tauhidin shi ko kyakkyawan aikin shi na tauhidi fa innahu fi hal qawliha kana mukhlisan a lokacin da ya faɗi wannan kalma iya mai tsantsantar da bauta ga Allah madaukaki lakinnahu ata bi zunubin sai dai ya zo da wasu zunubai au hanat zalika tauhid wadda ta wulakantar da wannan tauhidi wal ikhlas da yi dan Allah fa adhafatuhu sai ta raunanar da wannan tauhidi na ya zama to iya da rauni wa qawiyat narud dhunub narud dhunub wutar zunubi hatta yi kadihi hatta aharaqat zalika sai da ta kona wannan kyawawan ayyukan nan nashi bi khilafil muslih mukhlis al mustaqim sabanin wanda ya faɗi wannan kalma ta la'ilaha illallah iya tsantsantar da bauta ga Allah maɗaukaki kuma ya tsaya a bisa dokokin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna hasanatuhu la takunu illa rajihatan ala sayyiati wannan sai zaman to kyawawan ayyukan shi batta kasancewa sai rinjayayya wadda za ta rinjayi munana ayyukan shi wala yakunu musirran ala sayyiati duk da haka nan kuma bayyana cewa a bisa munana ayyuka ko zunubai fa in mata ala zalika dakhala aljanna to idan ya mutu a wannan yanayi a bisa wannan hali ya shiga aljanna wa inna ma yukhafu ala almukhlis ana jin tsoro a bisa wanda ya zamanto mukhlisi ne an ya'ti bi sayyi'atin yazo da mumunan wani abu ko zunubi rajihatan wadda za ta rinjayi ladan shi fa ya du'ufu imanuhu kuma imanin shi ragu fala ya kulu ha bi ikhlasin bayya faɗin wannan kalma da ikhlasi wa yaqini da yaqini mani'un min jami'i sayyi'at wanda zai hana shi dukkan munana ayyuka ko zunubai wa yukhsha alaihi min ash-shirk al-akbar kuma ana mai jin tsoron ya afka cikin shirka mai girma wal asghar da karamar shirka fa'in salima min al'akbar idan ya kubuta daga shirka babba baƙi ya ma'ahu min al'asgar ya yi sauran wani nau'i na shirka karma tare da shi wa yuzifu ila zalika sayi'ad sai ya daɗa a kan wannan wasu zunubai munana ayyuka mu ila hada shirk wadda za ta goyo ta haɗu da wannan shirka karama fa yurajjihu janibu sayi'ad ba sai rinjayar da sai a rinjayar da bangare na zunubai inna sayyi'at domin zunubai manya mai zunubai ko munana ayyuka tudhiful iman wal yaqin suna raunana imani da yaqinin mutum fa yad'ufu qawlu la ilaha illa allah sai zaman to fadan mutum la ilaha illa allah ya samu rauni fa yamtani'u al ikhlas bil qalb sai zaman to ikhlasi ya hannu a cikin zuciyar shi faisirul mutakallimu biha kal hadi aw na'i sai zamanto wanda zai faɗi wannan kalma sai a wayi gari kamar wanda ya zamanto mai faɗin abin da bai san iya faɗi ba shine ake cewa hadi wanda tsananin ciwo zai ɗauki mutum ya yi ka faɗin wasu abubuwa sai an tambaye shi hankalin shi ya komo a cewa na ka faɗi kaza ya ce a'a ni ban sani ba ban faɗi ba na'am awin na'im ko kuma wanda yake barci wanda yake barci in ya faɗi abin da ya faɗa bai san ya faɗi ba to irin wannan sai zama to halin shi ne haka nan aw man yuhassinu sautahu bi ayatin min alquran min ghairi dhawqin wa halawatin ko kuma wanda zai kyautata muryar shi da karanta wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma ba tare da ɗanɗanon jin daɗin karanta alqur'ani ba mun gane ko kamar misali mutumin da baya da imani kafiri ne ya ji kawai wani malami ya karanta aya ya ji daɗin karantawa shi ma ya karanta ba tare da cewa kan wannan ƙur'ani ne ya karanta shi da imani da jin daɗin karanta shi ba shi ma wannan karatun shi ba zai mai amfani ba fa ha'ula'i lam yaqulun lam yaquluha bi kamali sidq wal yaqin irin wa'annan mutane ba su faɗi wannan kalma ba ta la ilaha illallah da kamala ta gaskiya da ya kai ni bal ya atuna ba'daha bi sayyi'atin face suna zuwa bayan wannan kalma da munanan ayyuka tanqusu zalika wadda take rage musu wannan ikhlasi ko kuma lada bal yaquluna ha min ghairi yaqinin wa sidqin suna faɗin wannan kalma ba tare da yaqini ba da gaskiya waya mutuna ala zalika kuma su mutu akan haka walahum sayyi'atun kathiratun tamna'uhum min dukhulil janna kuma bugu da ƙari suna da zunuban da suna za su hana su shiga aljanna wa idza kathratu dhunubu taqul 'ala al-lisani qawluha idan zunubi yayi yawa tare da mutum sai ya zamanto halshi ya samu nauyin faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah wa qasal qalbu an qawliha ita ma zuciya sai ta kekashe game da ambaton wannan kalma ta la ilaha illallah wa kariha al'amalu as-salih sai kaga an wayi gari mutum iya kyamar wani aiki na nagari na kwarai wanda yake da alaka da addini wa taqula alaihi sama'ul qur'an kuma sai ya samu nauyi da ragon kaya a bisa sauraron alqur'ani mai girma bayya so ya ji alqur'ani wastabshara bi dhikri ghairihi sai ya ƙi jin daɗi da albishir da ambatan wani abin da ba alƙur'ani ba kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da tatsuniya da sauran zance na banza da wuri ya yi jin daɗin shi da a ce ya saurari alƙur'ani mai girma wata ma'amna ilal batil sai ya samu nutsuwa a cikin abin da ya zama to ɓanna ne wasta hallar raf sai ya ƙi jin daɗin a duk abin da yake da zance na mata ko na lalata wa mukhalafati ahli al-batil zaka same shi iya cuɗanya da mutanen banza wanda ba na kwarai ba wa kariha mukhalafati ahli al-haq zaka ga iya kyamar cuɗanyan ma'abuta gaskiya mutanen kirki fa mithlu hadha kwatamcin wannan mutum idan qalaha idan ya faɗi la kalma ta la ilaha illallah qala bi lisanihi ma laysa fi qalbi ya faɗi abin da yake cikin halshen shi ne abin da yake kan halshen shi wanda ba shi ne ba a cikin zuciyar shi wa bi fihi ma laysa yusaddiquhu amaluhu ya faɗa abin da yake bakin shi abu wanda aiki bayya gaskatarwa ya faɗi a baki amma kuma a aikace za ta ganshi al'amarin ba haka bane ba qala al-hasan imam al-hasan al-basri rahimahullah yake cewa laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni ku sani fa imani bayya kasancewa da kawa kawai ka zo ka yi ado ka ce kai mumini ne misali ka bar gemu ka yanke wando kawai ka ce mumini ne a'a ba haka nan bane ba wala bitamanni kuma ba wai kana da fata ne ba bakka aiki kawai kana kwance sai ka zo ka ce a'a in Allah ya yarda mun mutu aljanna zamu al'amarin ba haka bane ba laysa al-imanu bitahalli wala bitamanni kiran da zaka ce kai mumini bane ba ba haka nan bane ba ko kuma fatan da zaka shiga aljanna ba tare da aiki da abin da imani ya kumsa hallo ba haka bane walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal shi imani abin da ya tabbata ne a cikin zukata ma waqara fil qulub abin da ya tabbata cikin zukata wa saddaqahu al amal kuma ayyuka suka gaskatar da wannan mutane suna da al'ada da ka musu magana akan wani kuskure da suke sai su yi ai ai imani a zuciya yake tabbata imani a zuciya yake domin zala sallallahu alaihi wasallam haka yi nuni at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna sai dai kuma abin da yake cikin zuciya aiki yake bayyana shi baka duk abin da ka kumshe a zuciya yau da gobe za a ganshi karara aikace to haka nan ne قال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه dukkan wanda ya faɗi wani alkhairi kuma ya yi aiki da wani alkhairi to Allah sai karɓa da gare shi wa man qala khairan wa amila sharran lam yuqbal min wanda ya faɗi wani alkhairi kuma ya aikata sharri sabanin abin da ya faɗi Allah bai ya karɓa ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya zamanto kuma an waye gari kaje kana shirka kenan faɗarka ta sabawa aikinka ka warwarar da faɗar da kai a aikace to wannan bayawa mutum amfani wa qala bakar bin abdullah al-muzani bakar bin abdullahi al-muzani wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa ma sabaqahum abubakar radiyallahu anhu bi kathrati siyamin wala salati walakin bi shay'in waqara fi qalbi yake cewa abubakar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko wanda ya zamanto shine mafi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hisan shi da kowa a cikin mazaji yake cewa bai rigaye sahabbai ba da yawan sallah da azumi da yawan azumi da sallah a'a ya fi su ne da abin da ya tabbata na imani a cikin zuciyar shi kaman kala la ilaha illallah dukkan wanda ya ce babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah walam yaqum bi mawjibiha kuma bai tsaya ba da abin da ta bibiya ta tilastas bal iktasaba ma'a zalika dhunuban duk da haka nan kuma bugo da ƙari ya aikata zunubai wa kana sadiqan fi fi qawliha mukinan biha kuma ya kasance iya mai gaskiya a cikin fadarta ya tabbata da haka lakin lahu dhunubun sai dai iya da zunubai adhaf sidqahu wa yaqinahu wanda suka raunanar da gaskiyar shi da yaqinin shi akan wannan kalma wanzafa ila zalika shirkul asgar kuma aka raba da wannan hallau iya aikata shirka na asgar al'amali wanda ya zamanto na aiki ba na zuciya ba na munafici ba rajjahat hadhihi sayyi'at ala hadhihi alhasana sai zamanto wannan munanan zunubai za su rinjayi kyawawan zunubai wa mata musirran ala azzam sai zamanto azzunub ya mutu akan nacewa da dagewa akan zunubi bi khilafi man yaqulu ha bi yaqinin wa sidq na'am to inda da kun yi hakuri mun kare da wannan so sai mu isa insha Allah na'am bi khilafi man yaqulu ha bi yaqinin sabanin wanda yake faɗin wannan kalma da yaqini wa sidq da gaskiya fa innahu domin shi imma Allah ya kuna musirran ala sayyi'atin aslan ko dai dama tun asali bai dage ba bai nace ba akan aikata zunubai aw ya kuno tauhiduhu ko kuma ya kasance tauhidin shi al mutadammanu li sidqihi wa yaqini wanda ya kumshi gaskiyar shi da yaqinin shi rajjaha sayyi'atihi ya rija yadda kyawawan ayyukan shi hasanatihi ya rinjayar da kyawawa ayyukansu wallazi ne dukulunan nara mimman ya kuluha wa'anda suke shiga cikin wuta wanda suke faɗin wannan kalma lam ya kuluha bisidit wal yaqin ba su haɗe ta bane ba da gaskiya da yaqini attamai ne almunafai ne lissayi'at wanda suka zamanto cikakku wanda suka kore munana ayyuka au liru juhaniha ko kuma wanda suka zamanto sirrin jayi wannan kyawawan ayyuka au qaluha ko kuma sun faɗi wannan kalma ne waqtasabu ba'da zalika sayyi'atin kuma suka aikata ayyukan zunubai rajjahat ala hasanatihim wanda suka rinjayi kyawawan ayyukansu thumma da'ufa lidhalika sidquhum wa yaqinuhum dalilin wannan sai zaman to gaske su da yakinin su ya samu rauni akan aikin zunuban da suke aikata sun malam ya ƙuluha ba da zalika bi sidikin wa yaƙin tam kuma mai wa hallau ko kuma sun faɗi wannan kalma su haɗu wannan kalma ba da gaskiya da yaƙinin cikakke li anna zunuba qad adha'af qad adha'afat zalika sidik wal yaqin domin zunubansu sun raunanar da wannan gaskiya da ya kai nemin kulubihim daga cikin zukatansu faƙulu ha min mitri ha'ula faƙauluhun ɗaya kasance na mutsiri faƙauluhun mitri ha'ula min mitri ha'ula la yaƙwa ala mahar zunub to wannan faɗin wannan nasu a bisa kwatancin wa'annan to wannan bayya kankare musu bayya karwawar da kankare musu zunubai faturajjahu sayyi'atuhum ala hasanatihim sai zamanto an rinjaye kyawawan ayyukansu a bisa munanan ayyukansu intaha mulakhasan maganin nan malam anan ta kare ana nihin alhassan albasari rahimahullah wa kad zakara hadha kathirun min ulama wannan ma'ana da yawa daga malamai sun ambata kabin al-qayyim ka ibn al-qayyim rahimahullah wa ibn rajab da ibn rajab al-hanbali wa ghayruhuma da waninsu wa ghayrihima da waninsu qultu malam yace وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى da abinda malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar da shi tajtami'ul ahadith kenan wannan hadisi suke haduwa qala wa fil hadithi a cikin wannan hadisi dalilun ala annahu la yakfi fil iman an-nutq min ghairi i'tiqad a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa bayya isa a game da imani mutun yayi furici ba tare da ya kudure ba wabil aks kuma aksan haka nan kenan hallau imani bai ya kasancewa mutum ya yi kudure ba tare da ya ya yi faɗi da baki ba idan dole sai ka faɗi halshe ya faɗi kuma zuciya ta tabbatar kamar yadda alhassan albasari yake cewa laisa imani bi tahalli wala bi tamanni walakin ma waqara fil qulub wa saddaqahu al a'mal قال وفيه هل cikin wannan hadisi akwai tahrimun nar ala ahli tauhid kamil akwai haramci ga wuta absatacci naman wanda suke kan tauhidi cikakke Allah ya haramta wa wuta naman wa fihi hal a cikin wannan hadisi akwai anna al'amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala aiki bayya amfani sai aikin da aka yi shi dan Allah kawai na'am تنبيه قال القرطبي في تذكرته إمام القرطبي كيف لأتكل لتانش تذكرة قوله في الحديث فنشد يتي أتكل حديثي من إيمان كما قال صلى الله عليه وسلم يتي نون إيمان أي من أعمال الإيمان إيمان أنا نهن دقا أيك إيماني التي هي من أعمال الجوارح wanda suka kasance daga ayyuka ne na gaban jiki فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان sai zama to wannan akwai nuni ko hujja a kan cewa ayyuka na gari na kwarai suna daga cikin imani shi ne malamai suke ce al'amal da filatun fil musamman al'iman ayyuka suna cikin abin da za a ambace su imani domin sallah imani ce azumi imani ne in ba da imani ba ba za su tabbata ba والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه na daga dalilin da ya zamanto cewa abin da ya faɗi ya nihe shi na imani shine abin da muka faɗi walam yari mujarradal iman yuran ba a nihi ba kawai tsantsa na imanin alladhi huwa tauhid wanda ya zamanto shine kadai tauhidi wa nafi shirk wa nafi shiraka da kore abeban tarayya na bauta kuma bayan Allah wal ikhlasu bi qawlihi kuma da ikhlasi da fadar shi da yace la ilaha illallah wa ma fil hadith nafsu da abin da yazo a cikin hadisi da karan kansu min qawlihi akhriju da manzala sallallahu alaihi yace Allah zai cewa mala'iku ku fitar da man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman wanda yake da a cikin zuciyar shi akwai daidai kwarar zarra ta imani kuma ba da zalika ya kubudu subhanahu qabadatan fa yukhruj qauman lam ya'malu khairan qad Allah Allah da rahma sannan Allah madaukaki ya damka wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya damkar da zai fitar da wasu mutane wanda ba su taba aikata wani alkhairi ba ko su ba ka ga da rahama ta Allah ba يريد بذلك إن التوحيد المجرد من الأعمال إيانهن سوى توحيد تنصى نادك تكين إيمان انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه وأن مغانا حقا يزود تكاري التكيشي دك شرح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى نعم مالا نعم يوم تشهد عليهم alsinatuhum ranar da alaihim alsinatuhum ranar da halashinan mutane za su yi wa za su wa ma'abucin ta shaida gobe kiyama wa aidihim da hannuwansu hannu zai shaida a wannan lokaci a wannan matsayi Allah sai daɗi baki baki baya magana yanzu ga sauran gabbai ne wanda da su aka yi aikin su ne za su yi shaida ina harshe ya yi magana yawa me yake da suna wanda ya yi magana da shi ko ya aiki shaida sannan kuma haka nan hannu wanda ya ɗauka ya taɓa shi ma ya shaida na ɗauka na taɓa haka ƙawahuwa wanda suka yi suka taka in alkhairi ne in sharri ne hallo za su yi shaida ga ma'abucin mun je wuri kaza na taka na je wuri kaza na'am eh bayan an ƙara hisabi takarda za a ba kowa na ayyukan mutane da suka aikata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk